أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا جزى الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنتي كبدا كراتمنا موطات إمام مالك إمام دار الحجرة رحمه الله تعالى wannan shi ne majalisi na 23 a cikin karatun wannan littafin muna shidda ne ku shidda ga watan rabi'ul akhir hijira da garin maka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 28 ga watan tara a kalandar bature 2025 idan ba manta ba wancan sati da ya gabata mun tsaya a babi na harko kalkashin littahi wanda zai mana bayani akan sallah da hukumce-hukumcenta da ladubban mai sallah mun tsaya a hadisi na shidda kalkashin babin ko hadisi na biyar yau za mu tashi hadisi na shidda kalkashin babin shine babu ma ja a fin nida'i lissalati babi wanda zai mana bayani akan yin kiran sallah domin ita yin sallah malaki cewa wa haddasani wa haddasani an malik na biyar na shidda ne zan mata shigo wa haddasani an malik an abi zinadi an al'a'raj an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala idza nudiya lis-salati adbara ash-shaytanu lahu duratun حتى لا يسمع النداء فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل ثم يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى wani hadisin imamul bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabul azan babu fadlul ta'zina haka imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabus salat babu fadlul azan wa hurubu shaytan inda sima'ihi babu wanda yake mana bayani akan fadalai yin kiran sallah da tserewar shaydani lokacin da ya ji kiran sallah haka abu dawud ya hutar da shi a cikin kitabus salat babu wanda yake mana bayani akan daga murya din kiran sallah haka imamun nasa'i shi ma ya hutar da shi a cikin kitabul azan babu wanda yake mana bayani akan fadalai yin kiran sallah malam ya kawo wannan hadisin daga hanya ta imam malik daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga abiz zinad abiz zinad shine dai abin zinadi shine abdullahi bin zakawan al-qurashi wanda ya mutu shekara ta 130 daga hijira daga garin makka zuwa madina siqatun faqihun yake cewa daga a'raj shine abdurrahman bin hurmuz al-a'raj wanda ya mutu shekara ta 117 yake cewa daga abi huraira abdurrahman bin sakhr ad-dausi ko abu huraira ad-dausi al-yamani wanda ya mutu shekara ta 57 daga hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya faɗa yana cewa idza nudiya lis-salati idan aka yi kiran sallah adbar shaytanu lahu duratun shaidani sai ya juya baya yana mai hutar da iska yana mai damuwa ya rasa me yake mai daɗi wannan shine abin da dai abin da ubangiji ya kaddara wa shaidani a duk lokacin da ya ji an yi kiran sallah shi sanya idan ka leka fiqhun imamu abu dawud da fiqhun imamun nasa'i sun maka bayani akan ko imamun nasa'i imamu abu dawud ya maka bayani akan abinda babin da ya kawo wannan hadisin yana cewa babi wanda yake bayani akan daga murya don kiran sallah saboda duk lokacin da shaidani zai zai ji wannan kiran sallah to zai juya baya baya so ya ji kiran sallah shi sanya nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana idan dai mai kiran sallah zai ce Allahu akbar Allahu akbar shaidani zai juya baya yana mai hutar da iska kuma yana mai damuwa yana cikin kumci haka zai juya baya tsere yake cewa hatta la yasma'u hatta la yasma'u nidaa ba dan komi ba dan kadda yaji wannan kiran sallah na mai yin kiran sallah yace fa idza qudiya nidaa'u idan mai kiran sallah ya gama kiran sallah shi aqbala shaydani sai ya dawo hatta idza tuwiba dawo wannan da zai yi ba dan komi ba dan ya ringa maka waswasi zamna ka shantake ba ma kanka lahiya dan me sanya ma zaka sai ka amsa wannan kiran sai ya zo ya sanya maka wata gafala lokacin da kake ji idan ka dauki dan misali lokacin da kake cikin barci idan ka ji ana kiran sallah hankalinka a wurin mai kiran sallah ya za aikata shi mai kiran sallah nan yana karewa kana cewa la ilaha illallah muhammad la ilaha illallah kana yin addu'a ka zaka gani kuma wani wani sabon barci ya zo ya ya dawo maka ba dan komai ba saboda lokacin da ake maka kiran sallah lokacin nan shaidanin baya tare da kai ya tsere baya son ya ji wannan kiran sallah kamar yadda kai kake shi lokacin da aka gama kiran sallah shaidanin nan sai ya dawo ya ringa maka wasu wasi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hatta idza suwiba bis salati har zuwa lokacin da aka tayar da iqama aka daidaita sallah za a tayar da kibar yace adbara shaidanin nan sai ya juya baya ba dan komi ba baya son ya ji wannan iqamar da ake tadawa yake cewa hatta idza qudiyat taswib har zuwa lokacin da aka gama tayar da iqama yanzu sallah za a shiga yace aqbala sai ya dawo cikin cikinku hatta ya tura bainal mar'i wa nafsihi har sai ya zo yana wasuwasi tsakankanin mutum da ran shi mutum za ya ringa wasuwasi daga zaran ka ce Allahu akbar sai ka ji dukkan wani tunani ya zo maka na daga rayuwa duk abin da kake tunanin ka manta a lokacin nan zaka ringa istihdarin shi za ya zo maka a cikin kai zaka ringa cewa kazan nan da akai wani a lokacin nan yana sallar zai dora plan in wata rayuwa ko plan in wani aiki da yake da ya gama ana cikin sallah ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana zaka samu wani mai sallar a ɗaya cikin goma kalla ma zai sha da ɗaya wani ko mai sallah uku cikin goma wani bakwai cikin goma kowa gwalgwadon inda ya kai kanshi wurin tunani ba don komai ba saboda waswasin da shaidani yake zawwa ya ringa sanyawa bawa tsankanin shi da ranshi aka gani kana ta wasuwasi kazan nan kaza ne duk wani wanda ya maka ba daidai ba lokacin da ka shiga sallan nan a lokacin nan zaka ringa tunanarwa a lokacin nan zaka ringa tunanin ramuwar gayyar da ya kamata ka yi mai ba don komi ba don shaidanin nan ya raba ka da kai da ubangijinka ya nesantar da kai da samun cikakken lada na wannan sallah yake cewa ya ƙulu abinda bawa yake faɗa a cikin sallashi abinda shaidani zai ringa cewa bawa a cikin sallashi yana mai wasi zai ringa ce mai uzkur kaza wa kaza uzkur kaza kaza limalam yakun yazkur tuno ka zamanan tuno ka zamanan abinda ya gaza tunawa ɗazu shine zai ringa tunatowa da shi a cikin sallah ka tsaya ka gani lokacin ko ka ɗau ɗan ƙaramin misali abin da kake so ka tuno da shi lokacin da kake wajen sallah ka yi ka yi ka tuno da shi sai ka gani abin ya gagare ka amma dai da zaran ka shiga sallah ka ce allahu akbar a lokacin nan za ka ji ka kurum a wata duniya daban ka ta yi cana ka ta yi ka ta yi can ka ta yi can ka ta yi can kana ta wa'ansu harakoki can daban kuma wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu wannan ba a wai ba shi shedanin dama abinda yake so ya zo ya sanya maka wasuwasi a cikin sallarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hatta ya zallar rajulu in yadri kam salla har ya kasance mai sallah ya wayi gari ya rasa wai raka'a nawa ne a cikin sallata to sai dai duk da hakan ita shari'a ta baka dama abinda zaka zaka yi ratirafi a cikin sallarka an wadi maka idan da zaka shiga cikin wannan hali na wasuwasi baka san ba nawa ka sallata sai ka yi bina'i akan yaqini sai ka kawa matsalarka a kan yaƙi ne to ina kyauta zaton na yi raka'a guda biyu da na shiga wannan dogon bulaguran na shiga duniya na tayi na dawo ina kyauta zaton ban ƙara raka'a ɗaya ba kenan akan biyun niki kenan yaƙini za ka buga a ciki idan ka buga yaƙini shi kenan sallar ka ta yi daidai abin da ya maka saura idan ka gama kuma sai ka yi ba'adinka wannan ita ta yi zata daidaita sallar ka shi sanya kuma yana ɗaya daga cikin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kana gama sallah ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ka fara da istighfari guda uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wannan yana taimaka maka wurin dukkan yawace yawacen da ka shiga a cikin sallarka da irin bulaguran da ka shiga da irin harkokin da ka kulla a cikin sallarka da irin tunani wanda ma ba su dace ba da kai a cikin sallarka wannan istighfarin da kai yana iya kankare maka dukkan wannan abin da ya wakana a kanka shi sanya kaga wannan kalubale ne game da abin da muka gada iyayenmu da kakanninmu idan an kare sallah a ce muku salati goma ga annabi kaga wannan bai daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine du'a'u mas'ala shine addu'a ta roko da bawa yake yi addu'a ibada afwan addu'a ta ibada wanda bawa yake yi wanda addini ya karantar da mu shari'a ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisai ingantattu suka karantar da mu ga abin da ake yi ani abu ne wanda yake mai sauki kai ka ba kanka lahiya ba tare da ka tada jijiyoyin wuya ba ba tare da ka bata lokaci mai yawa ba a minti biyar ka gama ka tashi ka tahiyarka kuma gashi nan ka kwashi lada abinda baka cike ba gurbin da kai da ka bari a cikin sallarka wannan abubuwan da zaka yi su za su cike maka wannan gurbin zaka yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah su uku allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram allahumma la mani lima a'taita wala mu'ti lima manata wala yanfa'u zal jaddu minkal jadd kazo kai ka yi subhanallah so 33 abinda sunna ta karantar zaka hada su ne ka yi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar so 33 idan ka lissafa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ka yi so 33 bayan ka gama ka cike na 100 da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir bayan shi ka karanta ayatul kursiyu aka ce maka duk wanda yake karanta ayatul kursiyu bayan kowace sallah ba abin da zai hana shi shiga gidan aljanna hadisi ingantacce ka wannan kaga ka kakkama kanka keta kama kanka sakaki kama kanka sakina dahi ka yi ƙoƙari ko da baka iya ba ka koya duk lokacin da ka gama sallah kowace sallah ce ka karanta ayatul kursiyu manzan Allah ya maka lamanin ba abin da zai hana ka shiga gidan aljanna in ba mutuwa ba kana mutuwa gidan aljanna ita ce makomaka ka yi kulhuwallahu so uku kulhuwallahu so ɗaya kula auzu rabbil falak so ɗaya kula auzu rabbil nas so ɗaya wannan idan ya kasance sallar azhar la'asar sallar isha'i wannan su ne ake karantawa so ɗaya ɗaya idan ya kasance sallar asuba ce ko sallar magariba zaka karanta ne so uku uku kuma ƙari bugu ga ƙari bayan kayi wannan adda Allahumma la mani alima ataita wala muti alima manata wala yanfuzu rajul min kaljad kana iya zawa da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu huwa ala kulli shay'in qadir so goma idan ya kasance sallar asuba ce ko kuma sallar magariba kuma ana so kamun kayi wani abu inda ka yi da sallar ka inda ka sallame kayi wannan kayi wannan hailala guda goma yana ɗaya daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kalamani idan kayi za a kare ka daga daga sharrin mai sharri za a yi maka kaza za a yi maka kaza za a ma baka ladan kamar ka yan tabaiwa guda goma manzo Allah yake cewa kuma ba wanda zai kawo lada irin abin da kai ka samu sai wanda ya dara abin da kai kaga wannan garabasa ce muke kwasa ga wanda ya san wannan garabasa Allah datar da mu kiran kada mu shantake akan bid'a akan abin da naga da iyaye da kakannu mu ce wai shi zamu zage dai dan tsebirin gayi duk lokacin da aka ce maka karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to iyayenmu da kakannun bisu da wuri wanda zamu aiwatar da abin da suke kasance suna aikatawa saboda dukkan karantarwa tana tsayawa ne kalkashin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda fa ga karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ga karantarwa ta iyaye da kakannu abinda muka gada muka ce a'a zamu fifita abinda iyaye da kakannu suka to wallahi mun rigaye mun saki hanya saboda kahuran horkoma abin da ya sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yake su shine inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtaduna mun tarar da iyayenmu da kakanninmu suna aikatawa mu ma dan haka ba abin da zai hana mu ki aikata abin da iyaye da kakanninmu suke aikatawa zamu dage zamu zamna akan haka ba wanda ya isa ya ture tsohuwa akan daudawarta wannan shine tsabageren jahilci da ɗan adam yake kan shi duk lokacin da aka ce maka wannan daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama riwaya ce ingantatta to bakka da wani hurumin ka kama wani abu face karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hasali ma al'ilmu ma qala Allah wa qala rasulu wa ma siwa zaka fawsawisu shayatini shi ilimi abinda Allah da manzan shi sallallahu alaihi wasallama suka karantar mana alqur'ani da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da yake koma bayan haka ba shirman banza ne rudi ne na daga shaidani kina wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana abinda halin da dan adam yake ciki duk lokacin da mai kiran sallah zai fara kiran sallah shaidani zai juya baya yana mai tusa yana mai hutar da iska yana mai damuwa da kumci ya yi nesa da inda ba za ya ji kiran sallan nan ba ba zai dawo muku ba sai lokacin da mai kiran sallah ya gama kiran sallar shi za ya dawo ya ringa muku wasu wasi zamna ka huta ibarcinka kai da sauran lokaci za ya ringa maka rudi ya hana ka ka zo sallan nan ya ce kuma bayan lokacin da aka daidaita za a tayar da kikama ya ce kuma zai juya bayan tsere don baya bukatar jin wannan ikama ya ce zuwa lokacin da aka gama ikama an daidaita sau a lokacin nan za ya zo ya yi kabbara za ya ringa kutse tsaye tsakankaninku ba hasatan lokacin da ku daidaita sawunku ba wannan wannan wannan kafa da kuke bari tsakankanin kawuwanku ta nan shaidani yake kukkutsawa yana abin da ya ga dama da ku lokacin da kuke cikin sallah shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake umurtan mu duk lokacin da aka tayar da iqama sawu sufufakum ku daidaita sawunku saboda shi daidaita sawun yana ɗaya daga cikin abin da zai cika maka sallarka in ba ku daidaita ba yace ko ku daidaita ko kuma Allah ya sassaba tsakankanin zukatanku yana ɗaya daga cikin abin da muke fama da shi zaka gani kun zo kun yi sallah wuri ɗaya da kai da wani amma dai kuna rashin jituwa a rayuwarku da za ku ringa daidaita sau tsakankaninku wallahi ba wata rashin jituwa da za a samu tsakankaninku saboda Allah ya yi muku alkawali ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana alkawali ne na ubangiji duk lokacin da zamu daidaita sau tsakankaninmu to Allah zai hada zukatanmu idan kuma muka ce za mu saba to Allah zai rarraba zai sanya sabani tsakankanin zukatanmu wannan shiwa ba karamin kalubale bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka tayar da sallah shi da kanshi yake shiga cikin sahu ya ringa lallekawa kai daidaita kai hada kwarbunin wani da wani haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kuma wannan wajibi ne game da limami duk lokacin da aka daidaita ko aka tayar da iqama ya tsaya ya daidaita sahun mamun shi ko da minti nawa zai dauka wannan haƙƙi ne akan shi daidaita in kuma baya iyawa ko wurin ya mai nisa ya ringa cewa wane na wakala ka ka daidaita mana sauran mamuna wannan wajibi ne game da kowane limami saboda shi daidaita sauyin yana ɗaya daga cikin cikar sallah to shi ne nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana lokacin da aka tayar da iqaman nan bayan an tada an kabarta sallah shaidanin nan za ya dawo za ya ringa wasu wasi tsakankanin zukatanku yake cewa za ya ringa tunatar da kai kaza da kaza da kaza da kaza da kaza yace hayya kai ma a iya tunanin da kake yi ka wayi gari ko a cikin sallah ka kai bakka iya daidaitawa ko ka san adadin sallah ko adadin raka'a nawa ka sallata wannan kuma ba karamin kalubale bane ba game da sallolin mu ba والله تعالى عالم حديثي نقوى مالك وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن, بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله wani hadisin ibn abdulbar ya hutar da shi a cikin sharhin shi na mawabba ya kawo yake bayani yake cewa hadisi ne wanda hanyoyin shi suna da yawa daga hazim an sa'al bin sa'adin lalle daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kawo wata riwaya wadda hadisi ne idan ka leka wannan riwaya riwaya ce wadda take mawqufa amma dai imamu abu dawud ya hutar da shi a cikin kitabul jihad babu wanda yake mana bayani akan addu'a inda liqa duk lokacin da tawaga ta al'umma ta al'umma ta musulmai ta zo ta muwajahanci abokan adawa to wa suna da lamanin amsa adda a wannan lokacin duk lokacin da suka daidaita sawunsu suna yunkurin haduwa da abokan adawa duk abin da za su roƙa a gun ubangiji ubangiji ya riga ya karba musu hadisi ne wanda imamul albani ya inganta shi a cikin sahihi abi dawo da hadisi mai lamba ta 2215 yake cewa hadisi ne daga yahya bin yahya laisi daga malik daga abi hazim bin dinarin abi hazim bin dinar shine abi hazim bin dinar shine salma bin dinar salma bin dinar wanda aka yi sanin shi da abu hazim al-a'rash al-afraz ya mutu shekara ta 133 da hijira da garin makka zuwa madina yake cewa daga sahal bin sa'adin sa'idi yarda Allah shi tabbata a gare shi sahabi ne wanda yake shahararre ya mutu shekara ta 88 daga hijira da garin makka zuwa madina yake cewa annahu qala lalle ya faɗa shi sanya riwayan nan da malam ya kawo ta riwaya ce wanda take mauqufa idan muka bi isnadin hadisi ne wanda yake da'ifi amma dai imamul albani ya inganta shi kalkashin riwaya ko hanyar da shi shi abu dawud ya kawo shi haka shi ma abdulbar ya kawo bayani ya ce an samo riwayoyi wanda suke ko hanyoyi masu yawa wanda suke tabbatar mana wannan hadisi hadisi ne wanda yake ingantacce da kwai riwaya ta hazim daga sahal bin sa'adin sa'idi wanda sai inganta ta haka riwaya wadda shi ma abu dawud ya kawo imamul albani ya inganta ta a cikin sahihu abi dawuda yake cewa sa'atani yuftahu lahumu abwabus sama'i yace lokuta guda biyu wanda ubangiji yake bu bude ƙobohin sama dalilin wani abu da yake faruwa shi sanya nan malamai sun kawo suke cewa min ajli afdaliyatihima dalilin fadalar wannan lokuta dalilin shi ubangiji yake bude kohohin sammai yake cewa wa qalla da'in turaddu alaihi da'watuhu yace yana da karanci ko kuma zai yi wahala ga mai da'awa ko da mai da mai roƙon ubangiji a wannan lokacin a miyar mai da addu'ar shi a ƙakarba yake cewa duk lokacin da ake cikin wannan halin ko lokacin wannan wannan lokuta wanda ake bude kohohin sammai ya ce in dai mai kira zai yi kira zai mai roƙo zai yi roƙo to tabbas ubangiji zai karɓa mai addu'o'in shi yake cewa lokaci na farko shine hadaratun nida'i lis salati lokacin da ake yin kiran sallah dan yin sallah yace wasaffu fi sabilillahi lokacin da aka jera sahu dan yakin abukan adawa dan dawo kalmar la ilaha illallah wannan lokuta ne wanda duk lokacin da bawa ya daga hannayen shi yayi roko to tabbas ubangijin shi ya riga ya karba mi sati da ya gabata mun yi bayani akan wannan mas'ala ta idan an yi kiran sallah ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nema mu yi me kuma bayan shi kuma aka ce tsakankanin kiran sallah da iqama da kai addu'a wanda take karbabba kaga bai kamata ba mu shantake ba wannan lokuta ne wanda ya kamata mu profite duk lokacin da kaji mai kiran sallah ya gama kiran sallah kayi kokari kayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da ya nema a gare ka saboda ka samu laman zamanin samun ceton shi a gobe kiyama mun yi bayani wancan satin muka ce duk wanda mai kiran sallah yayi kiran sallah ya bibi abin da yake faɗa har zuwa lokacin da yazo cewa hayya ala salati hayya ala fala yake cewa la haula wala quwwata illa billah ya gama kiran sallah la ilaha illallah shi ma ya maimaita la ilaha illallah yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا يتي تودوان ديمن هكا حلت له شفاعة يوم القيامة يتي تيتونا يا هلت أغريشي أقوم قيامة تيتم من الله صلى الله عليه وسلم بائرن تيتم وليم بني بوندس كيمان ƙarya a nan duniya su ce mana za su mana ceto a gobe kiyama shi kuma ceto a gobe kiyama ba wanda ya isa yi ceto sai wanda ubangijin shi ya bashi izinin yin ceto man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiquna wannan shine ka'ida ta ubangiji duk wanda yake maka hirar zaya maka ceto a gobe kiyama wallahi ƙarya yake shi ma ne ma yake yi da ya maka wannan magana ce ya baka shikabil ka kai kai ce wani gidanka ka ba kanka lahiya ai shirman banza ne shi ma ta kanci yake yi a irin haka ne ake samu a gobe kiyama ku zo kuna tsine wa junanku a gaban ubangiji kuna cewa ubangiji ka limka musu azaba za cewa mu hobon bi su ba hatta da ogan ogan da yake sanyawa a ruda a nan duniya shi kanshi idan an sanya ku ta jahannama cewa yake towa mizu an gar da yake wa kowa fa kawai wani waye zarge ni fa فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت مما أشركتموني من قبل نيوا دام ما تنسينا نيني فا دام ما نيوا أبنجزينا يا رغاي يا من ترد الله ودري يا تبتر وتجعلنا ما يتسي مقوة نتي دام ما أباني دام إنجانا وانت زام كسنتي أبكن زماني أو تجعلنا ما كهك نيبا وانت نتيلستا أكن يزو يسابا وأبنجزين شي با وانت نتيلستا أكن يبيما شيخن شي با وانت نتيلستا أكن يبودي يكبوتتا وأبنجزين ni kurum abinda na yi da ku shi ne na zo na raya maka ƙarya ta koma gaskiya ka bi masan zuciya ka kayi abinda kake so da haka kan wanda ya tugumce ni a yau ka gani shi ma shehunka a ranar za ku yi tawatsi na da shi kuna zagi kuna zagayya kuna tsine wa juna a gobe kiyama a ƙarshe ubangiji zai ce qala li kullin du'fun walakin la ta'lamun da ku da su in dukkan su alimka muku azaba kowa bai sani ba amma dai azabar dukkan ku za alimka muku akai kutar jahannama saboda ubangiji baya toleran duk wanda ya hada bautar shi da wani kana tunanin an baka dama aka ce maka kana da iso zuwa ga ubangijinka kurum naka menene ka zagi ne damtse ka tabbatar ubangijin nan shine mai yi shine mai badawa shine mai gafara shine mai yin komai ka ba kanka lahiya sai ka ce a ai kai baka isa ba sai ka bi ta malam wani he ka bi ta shehu wani he ka bi ta boka wani sannan ka isa zuwa ga ubangiji me ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yaki mutanen shi ya yaki mutanen garin Makka tsawon shekara 10 sha uku kai tsawon shekara 23 ba ba don komi ba saboda suna ganin a'a mu muna da wani abu wanda muke kiraya su babu su yarda da Allah ba tauhidin rububiyya sabitun fil qur'ani bi annahum qad i'tarafu bi tauhidin rububiyya a cikin qur'ani idan ka koma ubangiji yana bayyana maka wannan kahuran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maya da su tsawon shekaru sun yarda da tauhidin rububiyya wala in sa'altahum la yaqulun wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah wala in sa'altahum gashi nan duk lokacin da za a tambaye su akan wane ne mai wane ne ya halicci sammai da kasai wane ne mai arzitawa wane ne mai rayawa wane ne mai kacewa za ce maka ai Allah ne su sun dara ma kahuranmu na wannan lokacin saboda wannan kahuranmu na wannan lokacin su basu ma yarda ba lalle da kai wani ubangiji wanda yake arzitawa da kai wani ubangiji wanda yake sanyawa yake huddawa da kai wani ubangiji wanda ya halicci sammai cewa suke yi komi da kake gani sai lanace kaga sun dara sun dara namu ai shi sanya a cikin karatunmu na kashfin shubuhati da muka yi a nan mun kawo wannan shubuhat da suke bayani akan a ma imam sheikh muhammad bin abdulwahab ya kawo wannan matsala yake bayani yake cewa wallahi tallahi kahuran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamani da su sun dara kahuranmu na wannan lokacin ya kawo matsala yake cewa kahuran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya yaƙe su akan tauhidi idan suka shiga jirgin ruwa fa idza rakibu fil filki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun idan suka shiga jirgin ruwa igiyar ruwa tayi abinda ta ga dama da su sun sani ba wanda ya isa ya cetar da su in ba ubangiji ba la ghaliba lahum al-yawma illa Allah ba wani wanda ya isa in ba Allah ba a wannan lokacin me da'u Allah mukhlisina lahu ad-din sai su tsantsanta ubangiji su kiraye shi shi kadai ba tare da wani abun ba tare da abun bauta ba su kuma su ne a saman doron kasa suke cewa a'a ma nad'uhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ai mu wannan kuma kan da ka gani muna kira wannan shehunnan da muka sanya su kasance mu wannan shehunnan da muka gani muna musu hidima ai mu ba su bane ba uwayen gijin mu ba ba su bane ba wanda muke bautatawa ba mun yi haka ne dan su kasance kasance mana tsani ne zuwa ga ubangiji shi kuma ubangiji nan da ya tashi ya bayyana maka ya ce maka tsakankaninka da kai da shi babu tsani shi sanya a duk lokacin da ubangiji aka ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi kan wata mas'ala ya wajjaha mas'alar zuwa ga ubangiji sai a ce ka ce musu wa yasalunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa yasalunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil bayt wa yasalunaka anil yatama qul islahu lahum khair duk lokacin da aka tambaye manzan Allah akan wata mas'ala ya tambaye ubangiji in sun tambaye ka kaza ka ce musu kaza ne in sun tambaye kaza ka ce musu kaza ne da aka zo kan alaƙar bawa da ubangiji aka ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun in bayuna suka tambaye ka akaina ka ce musu ni ina kusa nake ba a ce ba fa inni qaribun ba a ce ba ka ce musu ba yace fa inni qaribun ni ina kusa nake wannan ba shamaki ba wasida tsakankanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani wallahi tallahi a wannan lokacin da wani zai dauki ko bayan karantarwa ta aqida wani ya ce a'a ba zai isa ba zuwa ga ubangiji ba sai ya bi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi yayi shirka in wane ne bai kai ba ko wani annabi ko wani mala'ika ko wani mutum nagari kai kowane ne wallahi tallahi in ka tashi kiran ubangiji ka kira shi direct bai bukatar wasu da tsayin kaninka wannan shine ainihin shirka muna kiran su ne don su kasance mana tsarin ubangiji baya bukatar tsari da shi da bawon shi rubama wanda kake nema ya kasance maka tsanin tsankaninka da kai da ubangiji ka yi su kusa da ubangijin saboda shi tantagaryen dan iska ne da kai wata iwu da kai wani zunubi wanda yake aikatawa wanda ubangiji ya yi mahushi da shi baya karba adda shi kai kuma kai ba abin da kake yi ba Allah an zo an ruɗe ka an nuna maka ƙarya ita ce gaskiya shi kuma gaski kai kuma kai akan ƙarya aka ɗora ka ba kan gaskiya bane ba shi sanya muhammad bin abdullahab yake cewa wallahi kahurcin da mutanen yanzu suke yi ya ce ya fi nada nada idan sun shiga halin kumci ubangiji suke kira yanzu kuma idan an shiga halin kumcin sai a koma a ringa kiran malam a koma wurin malam boka a koma wurin bokaye a ce sai an yanka wani abu koma bayan allah sai an yi kaza an yi kaza an yi kaza shi kuma wannan ƙarya ce wallahi bukata ba taba biya ba da sabawa ubangiji in kuma duk wanda ku ga bukatar shi ta biya wallahi istidraji ne ubangijin shi yake mai dan ya kama shi da hujja a gobe kiyama ya azabtar da shi azabar da bai taba tunani ba azaba wadda take mai radadi Allah kiyaye mu shine nan mala ya kawo mana wannan riwaya yake bayyana mana addu'a lokuta guda biyu bayan limami bayan ladani lokacin da ake yin kiran sallah addu'a ka karɓaɓɓa ce haka da lokacin da aka jera don ɗaukar kalmar la'ilaha illallah za a yaƙi abokan adawa shi ma wannan lokaci ne wanda ake buɗe ƙohohin sammai addu'a karɓaɓɓa ce malam sai kawo mana fiƙihun imam malik yake cewa wasu ila malikun anin nida'i yawmal juma'a hal yakunu qabla an yahilla alwaqtu fa qala la yakunu illa ba'da an tazula ash-shamsu yahya bin yahya laythi yake cewa an tambaye imam malik akan yin kiran sallah ranar juma'a shin za a yi shi ne bayan lokaci ya riga ya shiga shine rana ta yi zawali ko kuma za a yi shi ne kamun rana ta yi kamun lokacin da rana ta yi zawali imam malik yake cewa la yakunu illa ba'da an tazula shamsu kiran sallah lokacin da ake kiran sallah na ranar juma'a ba a yin shi sai lokacin da rana ta yi zawali kenan lokacin da ake yin sallah a zahar wannan lokaci shine lokacin da ake yin kiran sallah wannan kalkashin mazhabinmu na malikiya kenan aka jamhurin malamai su ma sun tai akan haka sabanin sabanin mazhabin imam ahmad bin hanbal idan ka dauka malikiya da jamhurin malamai hanafiya da shafi'iya sun tai akan lalle lokacin sallar lokacin da ya dace a yi ayi kiran sallah sallar juma'a shine lokacin da rana ta yi zawali lokacin da rana ce zawali wannan lokacin za a yi kiran sallah na sallar juma'a hatta da da kwai matsala wanda abdullahi wannan nafi maula abdullahi bin umar ya ce akan shi yake cewa inda za a yi sallah kamun rana ta yi zawali ko a yi kiran sallah a yi huduba kamun rana ta yi zawali a sallace sallar juma'a ya ce to za a maimaita wannan hudubar za a maimaita sallah akwai riwaya ta sahnun yake cewa za a maimaita wannan sallar za a maimaita za a yace kowa za ya koma gehe yayi sallar shi ta yayi sallar azhar yace madama rana bata hada ba wannan jamhurin malamai sun tayi akan haka da shi mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal yana ganin ana iya yin khutba ana iya yin kiran sallah ayi khutba kamin rana ta yi zawali suke cewa daga karfe 6 ko bayan rana ta riga ya ta huto daidai gwargwadon goran mashi kenan minti 15 rana ta riga ya ta hudo ana iya yin sallar juma'a a watsi kowa ya shiga shagalin shi wannan kalkashin mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal kuma imamu ahmad bin hanbal ya ya kawo hujja ne ko ya yi kiyasi akan yin sallar idi ai sallar juma'a me bambancin da sallar idi kurmi ita dai bambancin da sallar idi ana yin sallar ne ana yin khutba kamun sallar idi kamun sallar juma'a ita kuma sallar idi ana yin sallar ne bayan sannan ayi ayi khutba can a yi huduba guda biyu wannan kuma idi a yi huduba guda daya wannan shi ne bambancin ya yi kiyasi a kan haka kuma da kwai riwayoyi wanda da kwai riwaya ta jabir bin abdullahi wanda imam muslim ya kawo da kwai riwaya ta salma bin al'akwa wanda imam bukhari da muslim sun kawo lalle manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallar juma'a kamin rana kamin inuwa inuwa katangu su sabko kasa a wannan shi ke nuna maka zawali bai kai ba lokacin hantsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallace ta jamhurin malamai suna kawo hujja ne da mudawama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana yusalliha ba'da zawali tace ai ai riwaya da tazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallatar sallar juma'a kamun zawali kaga idan aka ce mawa kana mudawama kenan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yawaita aikatawa amma dai yanzu da zamu zo mu tattaru kamun zawali mi sallar mu ta juma'a sallar mu ta yi dalilin wannan hadisai wanda suke ingantattu lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata haka shi dama kuma addini muna da ka'ida wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin babu wani kumci a cikin addini duk lokacin da aka ce maka manzo Allah yayi hadisi ne ingantacce ba wani daukan fahimtar a'immatul mazahib kurum zami aiki da binda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya amma dai yin ta kamar yanda malamai suka ta yin ta bayan yin zawalin shine yayi dalilin mudawama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan yin haka amma dai da zamu yi shela mu ce wannan masallaci ne na juma'a mu ce to juma'a mai zawa insha Allah karhe tar za mu yi sallar mu ta juma'a idan mun yi sallar mu sallar mu ta yi kuma ba wanda zai mana inkari sai wanda bai san sunna ta manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallama wallahu ta'ala alam yake cewa wa su'ila malikun an tasniyati al-azani wal iqamati wa mata yajibu al-qiyamu 'ala an-nasi hina tuqamu as-salatu فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه فأما الإقامة فإنها لا تسنى وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس فإن منهم الثقيل فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل, كرجل واحد أن تنبي إمام مالك أكم بينتا yin kiran sallah da iqama at-tasniya shine biyantawa ayi a memeta yake cewa wa mata yajibul qiyamu 'ala an-nasi hina tuqamu salat yaushe ne ya zamanto wajibi game da mamu lokacin da ake tayar da iqama su tashi wannan ita ma mas'ala ce mu karanta mazhabinmu na malikiya sannan mu kawo mas'ala wadda take mafi rinjaye a ciki malam yake cewa da aka tambaye imam malik akan wannan matsaloli guda biyu malik yake cewa lam yablughuni fi nida'i wal iqama yace bin samu ba wani labari ba ko wani labari bai cin mini ba akan matsala ta kiran sallah da tayar da iqama yace illa ma adraktu nasu alaihi sai abinda na riski mutanen mu na garin madina suna kan shi saboda idan can baya farkon karatunmu mun yi bayani akan mazhabin kaulusa wannan amalu ahlil madina aiki na mutanen garin madina hujja ce a mazhabinmu na malikiyya imam malik ya dauke shi akan matsayin hujja sabanin sauran malamai suna ganin wannan ba hujja bace a gare su a ce abinda aka tarar da mutanen garin madina suna aikatawa duk abinda imam malik ya tarar da mutanen garin madina suna aikatawa hujja ne kalkashin hujja ne hujja ne ya dauke shi kuma hujja ne a kalkashin mazhabin shi yake cewa bai tarar da mutane ba a garinsu garin madina suna aikatawa ya ce kinan maimaita kiran sallah ko kuma yin ikamu maimaita biyanta kiran sallah da biyanta ikama ya ce fa'ammal ikamatu fa inna la tusanna abinda muka sani shine kiran sallah ana maimaita shi Allahu akbar Allahu akbar ya ce amma dai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya ce amma dai ita ikama ya ce la tusanna ba a maimaita ta ba a biyanta ta Allahu akbar الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يتي هكا نين ترد متاني أقرم مدينة سنة أيكتا وذلك لم يزل عليه أهل العلم من بلدنا يتي كما هكا متانا قرم متانا قرم مدينة بسكوشي با ما سئل مم سنة أيكتا هكا يتي وأما قيام الناس حين تقام الصلاة أما دي كاغس أيوان متاني لوكتن دا أكي تاير دا إقامة يتي فإني لم أسمع fi dalika bi haddin yuqalu lahu yace bin samu ba wani dalili ba ko wata magana wadda malaman mu ba suke hada akan ga lokacin ko lokacin da ya cancanta a ce idan mai kira ladani yana tayar da ikama a ce mutane su meke yace fa inni lam asma bi zalika bi haddin qawl illa anni ara zalika ala qadri taqatin nas yace sai dai ina ganin kowa gulgudan gulgudan iyawar shi gulgudan iya karhin shi wani zaka same shi yace fa minhu mustaqim da kai wani yauni gare shi wa minhumul khafif yace wani kuma zaka same shi kale kale ne baya da yauni baya da yauni na gangan jiki wala yastati'una an yakunu ka rajulun wahidin da mai yauni da mara yauni ba za su kance ɗaya ba wani me wani in yace zai tashi jihadi ne ba karami ba me karamin jiki kuma daga yayin kura tashi zai yace kurma a bar kowa gwalgwadon iyawar shi dai kasancewar da kai mas'ala wadda lokacin da na dawo garin na tarar da ɗaliban ilimi suna tsayuwa lokacin da ake tada ikama suna zama har zuwa lokacin da suka ji ladani ya ce ƙadiƙamatar salata a lokacin nan hesu meke to yana ɗaya daga cikin abin da na karanta da kwai riwaya wadda imamul bukhari ya kawo yana bayani yake cewa duk lokacin da kuka ga limamin ku ku meke alkashin mazhabinmu na malikiya babu wani haddi babu wani lokaci wanda idan an ce an ware tayar da ikama mutum ya meke ko ya zamna sai dai hada mafi rinjaye shine da zarar limamin ku ya shigo ku meke a tayar muku da ikama ku ci gaba da sallanku wannan ita ce hada mafi rinjaye saboda waccan riwaya ta imamu bukhari wanda ya kawo wallahu ta'ala alam yake cewa wasu ila malikun an qaumin hudurin aradu an yajma'u al-maktubata fa aradu an yuqimu wala yu'azzinu قال مالك ذلك مجزئ عنهم وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة fikihu imam malik yahya bin yahya laisi yake cewa an tambaye imam malik akan wa'ansu mutane wanda suka halartu a wani wuri ba wuri ba ne mana sallah ba wuri ba ne wanda za a kiraye shi a matsayin masallaci ba wannan mutanen sai suka yi niyyar su tayar da sallah ko suka yi niyyar sallata wata sallah wadda take farilla ce a gare su ya ce fa'aradu an yi kaimun wala yi azidu he suka yi yunkurin yin kiran sallah ba tare da suka yi yunkurin tayar da ikama ba tare da sun yi kiran sallah ba ƙala malik malik yake cewa zalika mujzi'un anhum tayar da ikaman nan kadai ya wadata su musu ba sai sun yi kiran sallah ba yake cewa wa inna ma yajibu nida'u fi masajidil jama'at yace ai wajibi kiran sallah yana kasancewa ne wajibi a masallatayya wanda suke na jama'a allati tujma'u fiha salatu wanda ake hada sallah a ko wanda ake hada mutane dan yin sallah a cikin shi kinan dan kun zo misalin wani ne ya gayyace ku walima lokacin sallah ya hadu ko lokacin sallah ya shigo kai tsaye menene za ku zo za ku tayar da iqama ku kiran ku sallah ta sallar ku ba ku bukatar sai kun yi sai kun yi wannan inku ina fata an fahimta kinan babu mas'ala babu wai sai kun yi kiran sallah sannan ku tayar da iqama wallahu ta'ala alam dalili mu mazhabinmu na malikiyya kiran sallah a wurinmu ba fardo ainin ba ne ba fardo kifaya ne wajibi ne amma dai na kifaya da zan mu samu yanzu dukkan masallatayyar unguwan nan ko dukkan masallatayyar da magara masallacin wancan kadai ya taya gideta da ke yayi kiran sallah to ya dauke wa dukkan masallatayyar da suke cikin wannan garin ba sai mun kiran sallah ba saboda ainihin shi kiran sallah fardo kifaya ne farilla ce wanda inda wani masallaci ɗaya lakkan cikin garin nan za ya kiran sallah ya dauke wa kowane masallaci shasniya za ku gani mafi yawa lokacin da muka yi karatu idan muka tashi ko muka ja lokaci mai yawa za mu tashi za mu ce ba sai an tayar da iƙa ba sai an yi kiran sallah ba a tayar da iƙama mi sallah saboda wancan masallacin da wancan masallacin da suka yi kiran sallah sun dauke mana ba wai wannan bane fardu kifaya ne wallahu ta'ala alam shi sanya imam malik yake cewa al-iqamatu sunnatun akidun min al-azan kawo faman tarakaha yusalli wala shay'a alayhi duk wanda yayi tayar da ikama ita ikama dama sunna ce mai tabbatar da kiran sallah sunna ce wanda take tabbatar da kiran sallah yace duk wanda yayi kiran sallah yace duk wanda yayi kiran sallah yace to ba wani abu a ta duk wanda yayi tayar da ikama yace to ba wani ba wani abu a kan shi na wani abu da ya dace don da kasancewar da kai yin sabon zagiriya zagarar da wani zagiri suna ganin duk wanda ya bar kiran sallah ya ce to ba ɗan salatu musamman shi ta riga ta lalace ina fata wanda ya kawo mana matsala ta nuna ke cewa su ila malikun an taslimul mu'azzini da alil imami wa du'a'ihi ya gudu salati wa
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر سبحان الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر يا الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله da wannan odiyon ba baka zai da odiyon ba aka fara bidiyo ba sai da